ومصرف الشهور والأعوام المتفرد بالعظمة والقوة على الدوام المنزه على النقائص ومشابهة الأنام قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام صلى الله عليه وسلم وعلى سائر آل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أقسم الله عز وجل بأوقات وأزمنة لما لها من شأن عظيم فقال سبحانه وتعالى في تنظيله المحكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال سبحانه والضحى والليل إذا سجى وقال في موضوع آخر والفجر وليال عشر فأقسم سبحانه بالعصر وبالفجر وبالضحى وبالليل فكل هذا من الزمان الذي يجب علينا استغلاله في المفيد وجعل سبحانه الليل والنهار شكر أو أراد شكورا وجعل عدة الشهور اثنا عشر شهرا ثم حدد سبحانه لنا مواعيد معه معه في كل يوم خمسة مواعيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وموعدا مع الله في عيد أسبوعي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وموعدا سنويا مع الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وموعدا مع الله مرة في العمر بحج بيته لمن استطاع إليه سبيلا وموعد كل إنسان للرحيل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون من هنا أيها المؤمنون يتبين لنا أن الحياة ليست عبثا والمواعيد عهود وأمانات وهناك سؤال عباد الله الذي يطرح نفسه كيف نتعامل مع احترام المواعيد فيما بيننا وكيف نريد ممن لا يلتزم بمواعيد خالقه أن يحترم مواعيد المخلوقات إن حسن أخلاق العباد رحم باحترام الوقت والميعاد وإن احترام المواعيد سمة مميزة للمسلم الملتزم وإن احترام المواعيد من أهم عوامل النجاح في حياة البشر وللمواعيد المضبوطة أهمية كبرى وربما توقفت عليها حياة أشخاص حياة أشخاصنا مستقبلهم فكيف لو أن الطبيب تخلف عن موعد مريضه ولو أن الأستاذ تخلف عن موعد طلبته أو محاضرته ولو أن سائق الناقلات تخلف عن موعد السفر إذا لسادت الفوضى وضاع الكثير من الخير فهل أنت أيها المسلم ممن يلتزم باحترام المواعيد بدقة قال الشاعر إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تفترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب عباد الله إن احترام المواعيد وعدم الإخ- وعدم الإخلال بها إن احترام المواعيد وعدم الإخلال بها إلا بعذر قاهر يطمئن الناس بعضهم إلى بعض ويربي الثقة في عهودهم والتزاماتهم وهو صفة من صفات الأنبياء والصالحين والالتزام بها يحفظ الحقوق والأوقات فتحصل بها المسالح والمنافع وقد مدح الله تعالى نبيا كريما بالصدق بالوعد فقال عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وألق عليها الإمام الخرطبي عليه رحمة الله بقوله صدق الوعد من خلق النبيين والمرسلين وخلافه من أخلاق الفاسقين والمنافقين كما حث صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالوعد وجعل من يخلف من يخلف الوعد متسفا بإحدى صفات المنافق فقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف الحديث أخرجه مسلم وبذلك يعتبر إخلاف الوعيد وكذلك وبذلك يعتبر إخلاف المواعيد مرضا خطيرا يتطلب من المخلصين لدينهم ووطنهم التفكير في علاج ناجع بوسائل منها أولا التربية الإيمانية التربية الإيمانية ثانيا المسارحة وعدم المداهنة للذين يخالفون الوعود ويتخلفون ثالثا تشجيع الملتزمين ماديا ومعنويا رابعا عدم انتظار المتأخرين وإنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة خامسا تحديد المواعيد بدقة لا بد من ذلك إخوة الإيمان وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرتب أموره ليلا ونهارا ويقول إن نمت الليلة ضيعت نهاري وإن نمت النهار ضيعت رعيتي وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله أدركت أقواما ما كانوا على أوقاتهم أدرشد منكم على دراهمكم ودنانيركم واعلموا عباد الله أن الله عز وجل ذكر موقفين عظيمين يندم فيهما الإنسان على ضياع الوقت ويعلم أنه كان مغبونا خاسرا في حياته الموقف الأول ساءة, ساءة الاحتضار حينما ينزل الموت بالعبد حينما ينزل الموت بالعبد المفرط فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يتمنى تأخير الأجل ولو قليلا ليعمل العمل الصالح ولكن هيهات هيهات ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الموقف الثاني في يوم القيامة حينما يقول المفرط في جنب الله حين يرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ويقول عموم المفرطين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ثم قال الله سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والندم عباد الله ليس حاصلا للمفرطين فقط بل حتى العاملون يندمون حينما يرون من هو أعلى منهم درجات لماذا لم يزدادوا عملا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mai juya darare da kuma kwanaki shi yake caccanza watanni da shekaru makaɗaici wajen bunƙasarsa da buwayarsa da jalalarsa wanda ake tsarkakewa daga dukkanin abin da yake tawaya ne da kuma kamanceceniya da halittu ya kaddara dukkanin al'amara sannan kuma ya gudanar da su a bisa tsari mafi kyau mafi dacewa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa hakika annabinsa manzansa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda ya turo shi zuwa ga halittu gaba ɗaya shi ne mafificin al'umma gaba ɗaya kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ‘yan uwana masu albarka hutubar mu ta yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne game da wani al'amari mai matuƙar mahimmanci shine girmama lokaci kiyaye alkawari na lokaci idan mun ɗauka wa kanmu galibi al'ada ce mara kyau da take ƙoƙari ta yi tasiri a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine rashin girmama lokaci har wani suna ake kiran mu da shi mara kyau mara daɗi da african time idan aka ce african time ana nufin saba alkawari kawai in ce karfe goma sai karfe goma da rabi in ce karfe biyu sai karfe uku wannan ba daidai bane bai kuma dace ga al'ummar musulmi ba yan uwana mu sani cewa lallai Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai girma ya yi rantsuwa da wasu lokuta da wasu zamanna domin ya nuna mana abin da ke tattare da su na girman sha'aninsu da kuma daraja da suke ɗauke da shi kamar yadda malamai suke gaya mana lallai Allah subhanahu wa ta'ala baya rantsuwa sai abin da yake mai girma daga cikin halittunsa Allah ya rantsuwa da zamani ya ce wal asir innal insana lafi khusr Allah ya rantsuwa da zamani gaba ɗaya wasu malaman kuma suka ce Allah ya rantsuwa da lokacin sallar la'asar ko ka ce zamani ko ka ce sallar la'asar dukkanin su dai abu ɗaya suke gunsha shine mai shine lokaci Allah ya rantsuwa da lokaci yace innal insana lafi khusir lalle mutum yana cikin asara a wata sura ta daban Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da lokacin hantsi shine wadduha wallaili idza saja Allah ya ce ina rantsuwa da lokacin walaha shine lokacin hantsi lokacin da ake sallar walaha wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya dauka ya rantsuwa da shi saboda muhimmancin sa Allah ce wallaili haka nan kuma ina rantsuwa da dare iza ta za idan ya lullube lokacin da duhu ya shiga kenan kaga dare shi ma menene lokaci ne Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana mahimmancin sa ya rantsuwa da shi haka nan wata sura ta daban Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da lokacin alfajir ya ce wal fajri wa layalin ashir Allah ya ce ina rantsuwa da alfajir lokacin da alfijir yake bullowa Allah ya ce wannan lokacin ina rantsuwa da shi goma wannan shi ma da alfijir din da waɗannan darare guda goma dukkanin su ƴan uwana masu albarka lokaci ne da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya rantse da lokacin la'asar ko da zamani ya rantse da alfijir ya rantsuwa da lokacin walaha sannan ya rantsuwa da dare duk waɗannan za ku ga zamunna ne da lokuta waɗanda ya wajaba a matsayinka na musulmi da kake da abin da ka zo yi wannan duniya kake da wani hadafi da kake so ka cimma da maribace su akan abin da zai amfane mu shi sa Allah madaukakin sarki ya ɗauke su ya zaɓe su ya rantsuwa da su hakanan Allah subhanahu wata'ala ya sanya dare da yini khilfatan masu musayar juna masu mayar juna wani ya tafi wani ya zo yanzu muna rana idan ajima kaɗan za ka ga rana ta faɗi sai dare ya shigo muna cikin dare sai alfijir ya bullo hasken rana ne rana ta fito dare ya tafi kenan Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayuwa gaba ɗaya haka take kawai babu wani abin da ba wannan ba idan baka cikin dare kana cikin rana dan uwana mai albarka da dare da rana lokaci ne shi sa Allah madaukakin sarki ce liman arada an zakara ga dukkan wanda yake so yayi tintintini yayi tunani yau azatu au arada shukuran ko kuma wanda yake so ya gode wa Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima da ya masa lalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya irgen shekara da muke za ku ga watanni ne guda goma sha biyu wata guda goma sha biyu su suke ba da shekara waɗannan watanni guda goma sha biyan kwana masu albarka ka kalle su da kyau za ka ga lokaci ne su ma daga wata na farko al-muharram zuwa na ƙarshe zulhijja dukkanin su lokuta ne kawai Allah ya ajiye maka su ne don ka kalle su ka ribace su kai amfani da su Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana a wasu lokuta na musamman ya iyakance mana su domin mu gana da shi don ya nuna mana mai mahimmancin lokaci daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana gurare ko kuma lokuta guda biyar kullum da za ka gana da Allah subhanahu wata'ala wanda lokacin dole ne duk abin da kake ka bar abin da kake ka je ka gana da Allah a wannan lokacin subhanahu wata'ala idan da za ka kuskure ka ƙin sallah a lokacinta sai ta fita wannan abin da kai ka saba Allah subhanahu wata'ala yan uwana masu albarka wannan al'amari Allah bai yi shi haka kawai ba a kalle da kyau ka gani me yasa Allah madaukakin sarki bai bar salloli guda biyar a idan ka ga dama an jima lokacin da ranka ya ga dama kai azhar idan an jima lokaci ya matsa yi la'asar yi magariba yi isha lokacin da ka zo a'a Allah madaukakin sarki bai maka haka ba sai da yace maka inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan lallai sallah ta kasance game da mu'minai kitaban abar wajabtawa ce a bar tilastawa ce kuma mawukutan tana da lokacin da Allah ya aje sai an yi ta lokacin da Allah ya wajabta sallah ya aiko mala'ika jibril alaihi salam zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ya nuna wa annabi lokutan da Allah yake so ya sallah a cikin su mala'ika jibril yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi limanci a lokaci na farko domin me domin ya fahimci ga lokacin da Allah yake so ya sallah ba kowane lokaci ake yin sallah ba tana da lokaci dan uwa Allah maka haka ne dan ka gane mahimmancin lokaci hakanan Allah subhanahu wataala ya sanya mana wani guri na haɗuwa da shi wanda bai yadda ka saba masa ba a duk sati shine gurbin da muke tsaye a kansa yanzu dan gabatar da sallar juma'a duk juma'a Allah subhanahu wataala ya ce duk abin da kake ka bar shi a lokaci kaza ka zo ka gana da ni na tsawon lokaci sannan ka tafi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ya ku wadanda ku imani duk lokacin da aka yi kiran sallah na ranar juma'a Allah ce ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wannan zikirin layi din shine ai sallar juma'a ku yi gaggawa ku tafi don ku gabatar da sallar juma'a wazarul bai'a ku bar ciniki ku bar kasuwanci Allah madaukakin sarki ne yake kira a lokacin don mu fahimci girman lokacin me yasa ba a bar lokacin abu buɗe ba a ce duk lokacin da ka gara ma je kai sallar juma'a sai Allah ya ce a'a akwai lokacin da ya iyakance shi kadai yake so kai sallar juma'a cikin sa don ka gane mahimmancin lokaci dan uwana mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana wani gurin daban wani aiki na ibada daban wanda ba ka yin sa sai shekara-shekara shine azumin watan ramadana shi ma lokaci ne Allah maɗaukin sarki da kansa ya ambaci watan da yake so kai ibada a cikinsa lokaci ne da kansa ya ambaci awoyin da yake so ka share kana rike da bakinka fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah da kansa ya faɗi lokacin da watan da yake so kai azumin sannan kuma da lokacin da yake so ka share kana wannan ibada shine shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan sai Allah madaukakin sarki ce faman shahida min kuma shahara mai falyasumhu wanda duk ya halarci wannan wata na ramadana lokacin ya zo masa yana rayayye mai lafiya ba matafi ba sai Allah ce falyasumhu ya azumce shi dan uwa Allah madaukakin sarki duk yana maka wani ne dan ka gane martaba da girma da daraja ta lokaci lokaci ba abin lalatawa bane sannan Allah madaukakin sarki ya sanya maka wata ibada ita kuma sau daya a rayuwarka duka daga lokacin da ka balaga idan ka yi ta sau ɗaya shi kenan ka fita ka sauke nauyin da ke kanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na wannan ibadar shi ne aikin hajji sau ɗaya ake yinsa a rayuwa duk wanda kai nafila ne sau ɗaya shi ne na wajibi shi ma lokacin da za ka yi da watan da za ka yi ko watannin da za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya iyakance maka su da kansa don yi nuna maka komai ana yin sa ne a kan lokaci a tsari ba a yin abubuwa karaje sannan daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye maka wani lokaci kuma wanda idan ya yi dole ne sai ka tafi ka bar duniyar ka kuma zuwa gare shi shi ne lokacin mutuwa shi ma wannan lokaci ne ɗan uwana mai albarka Allah maɗaukakin sarki ce wali kulli ummatin ajal lallai kowace irin al'umma tana da wani ajali wani lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mata fa'iza ja ajaluhum idan wannan ajalin nasu ya zo laisa akhiru na sa'atan ba za a gaggauto musu da lokaci ba ko minti ɗaya ko sakon ɗaya ba za a gaggauto musu shi ba wala yasa ba kuma za a jinkirta musu ba haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara lalle ‘yan uwana masu albarka daga wannan za mu fahimci cewa lallai rayuwa da muke ciki wallahi Allah bai halicce mu dan wasa ba bai halicce mu dan wargi ba bai halicce mu kara zuba ba akwai manufofi masu yawa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu domin sa lalle mu sani cewa alƙawarka da muke na lokaci a tsakanin mu in ce wane za mu haɗu da kai lokaci kaza wane za mu yi abu da kai lokaci kaza wane idan lokaci kaza yayi ka zo ka karɓi kaza waɗannan kalmomi da muke faɗa ‘yan uwa amanoni ne sannan kuma alƙawura ne da muke ɗaukowa kanmu da kanmu ba mu sani ba shi sa Allah subhanahu wata'ala da yake faɗan siffar bayinsa nagartattu ibadur rahman yace wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una su ne waɗanda game da alƙawurkansu da amanoninsu suke kiyayewa ba sa wasa da su idan yi alƙawari yace minti kaza za mu haɗu da kai ƙarfe kaza za mu haɗu da kai za ka samu mai cikawa idan ya ce maka karfe kaza za mu yi abu kaza da kai insha Allah ta'ala za ka samu ya cika maka ba zai saba maka ba domin ya san girmar girmar amanar da alƙawarin da ya ɗauka wa kansa da kansa yan uwana masu albarka akwai tambaya da ya kamata mu yi kanmu da kanmu shine ya ya kamata mu yi ta'ammali wajen girmama lokacin da ke tsakaninmu shin wanne irin mu'amala ya yi a ya kamata mu yi a tsakanin wajen mu girmama amanonin da muke ɗaukar tsakaninmu na lokaci sannan sai ka tambayi kanka waɗannan abubuwan da muka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su a matsayin lokuta da zai gana da kai ko dai a kullum kullum ko a sati ko a shekara ko a rayuwa duka gashi nan to sai ka tambayi kanka shin kana kiyaye su kana kiyaye su hakikanin kiyayewa idan mutum baya kiyaye su ta yaya za ka yi tsammanin mutumin da bai kiyaye alkawarinsa da Allah bai kiyaye naka alkawarin ya za ka yi tsammani mutumin da Allah subhanahu wata'ala da kansa ya iyakance masa lokaci kaza ya ce ka zo ka gana da ni ya ki zuwa ya je gabatar da abin da yake sarransa ne abin da yake gabansa ka yi tsammani kai dan adam dan uwansa zai cika maka naka alkawarin abu ne da kamar wuya lallai yan uwana mu sani cewa hakika a cikin cika alkawari ake gane kyakkyawar ɗabi'a ta bawa lallai kyakkyawan cika alkawari wajen kiyaye lokaci da ɗan adam yake da shi yana nuna girmansa yana nuna matsayinsa yana nuna riko da addininsa yana nuna lallai mutum ne mai lazimtar shari'a yadda ya kamata lallai girmama alkawari da kiyaye lokaci yana daga mafi mahimmancin abubuwan da suke jawo nasara a rayuwar mutum bari ma 'yan uwana masu albarka sau da yawa za ka samu kiyaye lokaci da kiyaye alkawari yana rataye da rayuwar 'yan adam wani lokaci da kuma cigabansu yana da alaƙa da rayuwar ɗan adam yana da alaƙa da cigabansu idan ba fahimci wanda mai ga misali zan ba mu ɗauki likita da ke kula da lafiyar mutane idan aka samu likita mai saba alkawari mai kake tsammani zai faru ga patient ɗinsa ya yi alkawari cewa za a yi wani aiki lokaci kaza duk wani abin da ya kamata a masa na shiri da kimtsi an masa ya ki zuwa mai kake tsammani zai faru likitan da ya kamata a ce ya zo aiki karfe biyu don ya duba marasa lafiya a lokacin za a kawo wani ranga-ranga za a kawo wani yana neman taimakon gaggawa an kawo shi gashi rai a hannun Allah amma likita bayanin saboda saba alkawari salwantar rayuwar wannan bawan Allah Allah ya kaddara amma akwai alakarsa da me da saba alkawarin wannan likita kaga ashe kiyaye alkawari yana ɗaya daga cikin abin da ke da alaka ma da rayukan mutane dauki malamin makaranta da yake kula da tarbiyyar ɗalibai ya koya musu karatu don gobansu ta kyau wanda karatu mai inganci shi zai sa mutum ya samu a rayuwa da tarbiya mai inganci an sa awa biyu malami zai shigo ya karatu a aji amma bai shigo ba sai da awa ɗaya da rabi ta shiga sauran rabin awa kawai sannan zai shigo wannan saba alƙawarin nasa mai zai jawo ɗalibansa zai ja musu lalacewar karatunsu da rashin samun nagartaccen karatun da ya kamata a ce ɗalibai sun samu mai jawo wannan rashin kiyaye lokaci irin na malaminsu me kake tsammani game da direba wanda gidan motar da suke haya da ita suka ce motar su za ta rinka tashi karfe tara kana da alkawari karfe goma sha biyu wanda ka kesa awa biyu zai kai ka garin da zaka je ka kai sako ko ka je inda zaka je a awa biyun nan ba su tashi tashi daga tasha ba sai karfe goma ko karfe goma da rabi sakamakon saba alkawarin wannan direban zai iya jawo maka rasa wani abu na dukiya ko na duniyarka ka saboda ka kesa aka je awa biyu yanzu ka je a matsayin awa uku wannan zai jawo maka asara na dukiya ko kwacewar wani abu da kake tsammani zaka samu wannan din mai jawo su yan uwa shine rashin kiyaye lokaci dan uwana mai albarka lalle kalli kanka da kyau shin kana cikin wanda suke kiyaye alkawari kake mutunta shi kai alkawari kace lokaci kaza kake cika shi kana ciki ko baka ciki wani mawaki yana cewa idza qulta fi shay'in na'am fa atimmahu yace lalle idan ka ce eh game da abu kaza yace to ka cika shi in har kai ka ce kaza mun yi alkawari da ka da kai wani lokaci kaza ka ce min eh na yadda yace to mutunci da girma da ya kana da sanin ya kamata shine fa atimmahu cika wannan alkawarin naka yace fa inna na'am daynun alal hurri wajibu yace domin na'am da kake ganin ta eh din da ka faɗa ya ce wallahi wannan bashi ce a kan ɗa wajibi ne ka cika ta duk wani wanda yake ji shi ɗa ne ba bawa ba lallai wajibi ne akan sai cika wannan na'am ɗin dan kalma ce mai nauyi ya ce wa illa in ko ka san ba za ka iya cika nama ɗinka ba faƙulla ka ce a'a ba zan iya ba baka huta ba ka huta ya ce tastarish wa turish biha kai za ka huta kuma ka hutar da abokin mu'amalarka da ita wani zan samu abin nan lokaci kaza karfe kaza rana kaza a'a ba za ka samu ba ka huta ka hutacce da shi baka ɓata nasa lokacin ba baka jawo kanka matsala a wajen Allah maɗaukakin sarki ba tastarih wa turih biha kai ka huta shi ka huta da shi yace li Allah ya kula nasu innaka kadhibun kada mutane su koma gefe fa su rinka cewa wani makareci ne ashe wani mutumin kawai ne ashe wani bashi da cikin alƙawari ashe wani mai faɗan magana ya saba ne kai ka jawo kai ne kai abin da kalatawa kanka mutuncin mutuncinka ka kiyaye lokaci dan uwana masu albarka lallai girmama lokaci da cika alkawari idan an ɗauka na shi lokacin da rashin wasa da shi idan ba wani uzuri ba ne wanda ya fi ƙarfinka babu yadda za ka yi lalle kuwa uzuri abin karɓa ne a duk lokacin da mai uzuri ya bijirar da shi inda na gaskiya ne idan ba ya fi ƙarfinka ba lalle yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo aminci ya ƙara yauƙaƙa tsakanin mutane mutuntaka ta ƙara zama tsakanin mu'amalan mutane bari ma in uwana masu albarka yana ɗaya daga cikin siffa daga cikin siffar annabawan Allah da manzanninsa kiyaye lokaci yana ɗaya daga cikin abin da ke kiyaye haƙƙi ya kuma kiyaye lokutan mutane daga tozarta ya kuma samar da amfanin nika da maslahohi masu yawa tsakankanin mutane lalle Allah subhanahu wata'ala a littafinsa mai tsarki ya yaba ɗaya daga cikin annabawa masu girma shine annabi zakariya النبي يحيى عليه السلام النبي إسماعيل عليه السلام يتي واذكر في الكتاب إسماعيل كأنبتا مسل تافع النبي إسماعيل إنه كان صادق الوعد للي شي مي تكا القوري ne idan yayi baya saba alƙawarin sa wa kana rasulan ya kasance manzo ne kuma nabiyan annabi ne daga cikin annabawan Allah Imam al-Khurtubi Abu Abdullah al-Khurtubi alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar yake cewa lallai gasgata alkawari da cika shi na ɗaya daga cikin ɗabi'u na annabawan Allah da kuma manzanninsa saba alkawari kuma abu ne da yake ɗabi'a ce ta fasikai da munafukai Allah madaukakin sarki kiyaye mu kamar yadda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu akai wajen cika alkawari da kiyaye lokaci ya kuma na mana cewa lallai saba alkawari ɗaya ce daga cikin siffofi da munafikai suka siffanta da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lallai ayar ko alama ta munafikai da ake gane su guda uku ne daga ciki idan ya magana zai karya idan haddasa kazaba idan ya magana za a same shi kullum a cikin ƙarya yake idan zai maka magana guda goma za ka samu bakwai daga ciki duk ƙarya ne to wannan ko mutum ya sani ko bai sani ba alama ce ta munafunci abu na biyu shine idan an amince masa a cikin wani al'amari zai ha'inci a amince masa a mutunci a amince masa a dukiya a amince masa a duk wani abin da ake amincewa mutum a kansa sai ka same shi mai ha'intar wannan amanar da aka yi masa abu na ƙarshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa iza wa ada duk lokacin da ya alƙawari a khalafa zaka samu mai saba wannan alƙawarin sawon alƙawari na magana alƙawari na lokaci alkawari na wani aiki da suka ɗauka kansu da shi da abokin alkawarinsa idan yayi zai saba wannan ɗabi'arsa ce ya riga ya saba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan alama ce ta munafunci wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da wannan ne yan uwana masu albarka za mu fahimci cewa lallai rashin kiyaye alkawari na lokaci abu ne da yake mai matukar haɗari rashin lafiya ne mai matukar haɗari wanda yake da buƙatuwa duk wanda yake so ya kubuta da addininsa da mutuncinsa ya samu magani ingantacce wajen warkar da wancan mugun rashin lafiya na saba alƙawarin lokaci yan uwana masu albarka malamai suna kawo wasu hanyoyi da ya kamata mu'amalanci wannan ɗabi'a mara kyau da muke so mu ɗabi'anci da ita ta rashin kiyaye lokaci daga ciki akwai abubuwa guda biyar da na zaɓo mana na farko at-tarbiyatul imaniya yan uwa dole ne mu tarbiyya ta imani mi garan bawul ɗin imaninmu duk lokacin da kai alkawari ka tuna cewa wannan alkawarin ba tsakani na da wani bane kadai akwai Allah madaukakin sarki a tsakani yana kallo duk lokacin da kai alkawari ka tuna cewa saba wannan alkawarin zai iya cutar da waninka zai iya jefa waninka a cikin matsala sannan abu ne mai girman da Allah maɗaukakin sarki zai tume ka a kansa kallon irin waɗannan abubuwa da jingina su ga janibin Allah maɗaukakin sarki zai sa mutum ya rinka kiyayewa abu na biyu lalle almusarahatu wa adamul mudahana lillazina yukhalifuna alwu'ud wa yatakhallafuna shine fitowa karara da rashin kumbiya kumbiya ga dukkanin wanda aka san ɗabi'arsa ce irin wannan ya kasance a fito fili a gaya masa kada ya abu a rinƙe masa kumbiya kumbiya a'a a gaya masa fili wane lallai abin da kai na saba alƙawari ba kai daidai ba lokaci kaza muka da kai za mu haɗu kai ka ce in zo lokaci kaza kai ka ce lokaci kaza za a yi al'amarin nan kuma ka ƙi zuwa ka yi a gaya masa a fili wannan Allah ya da shi man ana gaya masa abu na uku shine tashji'ul multazimina madiyan wa ma'anawiyan mutumin da aka san mai kokarin kiyaye lokaci ne mai kokarin cika alƙawarinsa ne lalle ya kamata a rinka zabarar da shi a rinka tashji'insa madiyan wa ma'anawiyan ma'ana ta hanyar yabansa ta hanyar nuna masa abin da yake yayi daidai kai amma wani ai Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi dan ya idan ya ce za ku haɗe shi lokaci kaza to ba zai saba maka ba idan ya ce ka zo lokaci kaza za ku yi kaza ba za ka samu sabani a cikin wannan ba a rinka yabansa domin wanda baya yi idan ya ji zai dauka zai san lalle cewa wannan ɗabi'a ce mai kyau sai ya gyara sannan idan ta kama wani lokaci ana karrama mutane sai a ce to za a karrama wani akan cikin alƙawarin da yake kaga wane za a ba shi lamba yabo da jinjina me dalili saboda in in ya alƙawari baya sabawa wannan ba laifi bane dan an karrama shi akan wannan abu abu na hudu adamul intizar almutaakhirin wa injazul a'mal fi mawa'idiha almuhaddada shine rashin jiran duk wanda ya bata lokaci a lokacin da aka ce za a yi wani abu mun ajiye da ni da kai da su cewa karfe uku daidai za mu gabatar da abu kaza to idan ukun nan ta yi idan ana so a koya waɗanda ba sa ke alkawari hankali da zarar ukun nan ta yi kawai sai mun fara gabatar da abun kada a jira kowa idan aka ce lallai za mu sa lokaci karfe biyu yanzu yadda muke sa misali ɗaurin auren mu sai a ce za a ɗaurin aure karfe goma to wani lokaci sai ga karfe goma da rabi karfe sha ɗaya idan taro ne aka ana so a yi taron karfe sha ɗaya cewa ake karfe goma wai an san ba za a zo ba sai karfe sha ɗaya to lallai kasance mun fita daga wannan mummunan ɗabi'ar mu ce karfe goma karfe goma na yi ko mutum ɗaya ne ɗauko biyu da alƙalami ya fara rubutu ya fara gabatar da taro duk wanda ya zo ce zauna na fara taro na mu ci gaba me yasa baka zo da wuri ba shine abin da ya kamata kenan amma in dai za a rinka sa lokaci ana sabawa a sa a saba a sa a canza to ba za a taɓa kiyaye lokaci ba abu na ƙarshe na biyar shine tahdidul mawa'id bi diqqah duk lokacin da za a kintaci za mu ajiye wani lokaci tsakaninmu don gabatar da wani abu lalle yan uwa mai tunani e kowa a kalli irin tasa maslaha a kalli irin a kalli irin nasa uzurin a ga wani yana da lokacin da zai iya zuwa lokaci kaza to a sa lokacin da ya dace da kowa yadda kowa zai iya cikawa amma wani lokaci rashin lura da uzurrukan mutane kawai sai a ce lokaci kaza ko mutum ɗaya ya tsalle ya dare kawai yanke lokaci a wani abu to sai ka samu an shiga haƙƙin mutane da yawa don mutane da yawa a lokacin ba su da uzuri a suna da uzuri a lokacin sai a kalli majority daga cikin mutane menene maslaha su sai a sa lokacin to idan aka sa kowa ya amince sai mai kokari kuma mu cika shi dan uwana masu albarka sai da Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya kasance dare da rana yana tsara al'amuransa ko dai al'amuran da suka shafi ci gaban mutane da kiwon da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na al'umma ko kuma abin da ya shafi rayuwarsa ba shi da lokaci sai tsara abubuwa kullum aka tambaye shi ne yake cewa ya ce in nimtun laila idan na kwanta da daddare na yi bacci ban kiyaye wannan lokacin ba ya ce bayyatu na hari yini na kuma duk zan lalata shi ne saboda abin da nake yi da rana ina kokari na tsara shi ne da daddare kaga kiyaye lokaci da da sanin martaban lokaci kenan yace idan kuma na kwanta da daddare ko kuma da rana ne bacci ya ce bayyatu ra'iyyati kiwon da Allah ya bani al'umma kuma na zanyi da su akwai masu bukatu suna zuwa su kawo mu bukata akwai batun hukunci tsakanin mutane akwai abu kaza akwai abu kaza duk a wuya na yake arate idan na kwanta ne bacci wa zai lura da wannan kiyaye lokaci kenan babban malami al-imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa adraktu aqwaman yace na riski wasu mutane sun kasance game da lokutan su sun fi tsananin kiyaye lokutan su ya nuna wanda suke gaban su yace fiye da yadda kuke kiyaye dinarun ku da dirhamun ku yadda suke kiyaye lokacin su su bashi muhimmanci ba sa lalata lokacin su yace sun fi kiyaye lokacin nasu sama da ku yadda kuke kiyaye ne ku ya muke kiyaye kuɗin mu yanzu to sun fi mu kiyaye lokacin su fiye da muke yadda muke kiyaye kuɗin mu saboda sanin darajar lokaci dan uwana masu albarka lalle Allah subhanahu wataala ya sanya mana wasu lokuta guda biyu masu girma wanda duk mutumin da ya wasa da lokacinsa sai ya nadama sai ya ci ziyatsa sai ya ce ina ma ina ma kaga in ka ji mutum yana cewa ina ma ina ma akwai matsala dama da na sani wannan kalma ce mara kyau to duk mutumin da ya wasa da lokacinsa Allah madaukakin sarki ya sanya wasu lokuta guda biyu kowanne ɗaya daga cikin yan sai lokacin da ya riske shi to sai mutum ya cizi ya tsaye na dama a wannan lokaci lokaci na farko shine sa'atul ihtibar lokacin da rai ya zo gargara lokacin da Allah zai dauki ran mutum a lokacin duk abin da mutum ya lalata na lokaci da sakaci da wasa da zaman banza da mutum ya yi da rashin amfana da damar da Allah ya bashi yan uwa wallahi sai Allah ya dawo maka da su a lokacin ka gan shi mutum zai gani ya ci ziyatsa ya nadama a lokacin da nadama ba za ta yi masa amfani ba mutum zai ce laula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya ubangiji ina ma ta ji ko laula ina ma akhartani ay mun jinkiri a dan dakace ni kadan ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci dan kadan makusanci dan kadan yake nema dan kadan yace fa asaddaqa in samu ne sadaka wa akun min salihin ni nagarta abubuwan da na lalata abubuwan da na bata abubuwan da na tozarta na lokaci ya ubangiji in samu in gyara amma za a dawo da shi za a ba shi wannan damar kalla Allah subhanahu wata'ala ya ce walai walan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah madaukakin sarki ba zai taba jinkirta wata rai ba idan ajalin ta yazo shikenan kawai wallahu khabirun bima ta'maluna Allah madaukakin sarki ya kiyaye da cizon yatsa lokaci na biyan uwana masu albarka shine ranar tashin alkiyama lokacin duk wanda ya yi sakaci da lokacinsa bai amfana da shi ba ya tozarta lokacinsa zai ga wasu ana ɗiba su ana yin hanyar wutar jahannama da su a lokacin mutum zai shiga uku ya ci ziyatsa ya ce ya laita na nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minina ya laitana ya kai tona nuraddu ina ma a dawo da mu duniya ya ubangiji a ara mana dama a dawo da mu duniya zai ce wala nukazzibu bi ayati rabbina idan an dawo da mu ba za mu karyata ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna minal mu'minin za mu kasance daga cikin mu'minai amma ina babu wannan damar wani zan kuma zai ce lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin ina ma ina da wani karan na daban da za a mai da ni duniya fa'akuna minal muhsinin in kasance daga cikin masu kyautata aiki yan uwana masu albarka kaga waɗannan lokuta guda biyu wallahi duk wanda ya sakaci da lokacinsa a duniya ya ɓata lokacinsa wajen hira da ba ta da amfani wajen magana da ba ta da amfani wajen kallace-kallace wajen danne-dannen waya wajen rubuce-rubucen da ba shi da amfani wajen duk abin da ka san ba zai amfane ka a duniya ka ko a lahira ba wallahi sai mutum ya tsaya irin wannan lokaci yan uwa ba ma wai mutumin da ya sakaci ba hatta mutumin da ya aikin kirki zai shiga aljanna sai ya nadama irin wannan lokacin ranar tashin alkiyama amma wata irin nadama ce shine lokacin da ya ga wanda yake sama da shi a wajen martaba kai kana bene na biyar shi kuma yana bene na saba'in kana bene na biyar yana bene na saba'in kaga baina kuma baunun ba'id tsakaninku akwai bambanci da nisa mai yawa to sai mutum ya rinka cizo wani lokacin da muke duniya yana wuce ne ta masallaci ya riga zuwa jami'i wani yana riga ni karanta alkur'ani ya sauke wani yana riga na fin yin sadaka wani yana riga na faɗin alkhairi wani yana riga na kame baki duk abubuwan alkhairi za ka rinka tuno abin da ya fi ka kaga fa wannan wanda yake cikin ni'ima kenan amma in kaga irin daraja da kimar da ya samu a wajen Allah mutum sai ya ci ziyaka ya kuma mutum da ya lalata lokacin sa yan uwa masu albarka Allah ya ba mu ikon ribatar lokacin mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon cin riban lokacin mu kada Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin masu nadama ko cizon ya tsaran tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu mai albarka ya zaunar da mu lafiya a jihar mu mai albarka ya shirye matasan ya mai da su ya dawo da su hanya madaidaiciya Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukum Allah